بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذاك يا أمام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم للسادوة أولا سافية ta lahadi safiya ce ta ashirin da hudu ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wacce ta daidai da goma ga watan tara shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda a nan garin saminaka inda muke gabatar da karatu a cikin littafin Ishratun Nisa kitabu Ishratun Nisa na al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala littafin da ke karantar da mu zamantakewa da mata a bisa tsari na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma irin karantarwarsa a wannan muna nan a babi wannan shine karatunmu na tara a cikin jerin ya karatu wannan littafi kuma muna nan ne har yanzu a babin da yake bayani akan yin ƙuri'a tsakanin mata yayin da mutum ya tashi yin tafiya mun karanta hadifatul ifki wannan labarin kiran ƙarya da aka yi wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da irin abin da ya biyo baya na ainihin wato darussa kaɗan daga cikin abin da muka koya daga cikin darussan wannan kissa ɗin wanda mun yi bayani a wancan darasin namu da ya gabata yau insha Allahu ta'ala kamar yadda muka alƙawarin cewa tunda mun gama karanta waɗancan fa'idoji to yau za mu karanta waɗannan jerin giyar ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar domin ya barrantar da ita na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda. Allah maɗaukakin sarki ya barrantar da ita ya nuna cewa tabbas ita tsarkakakkiya ce matan tsarkakakke. Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake ta daga wannan abin da ake tuhumata da shi. To za mu zo mu ji menene hukuncin mutumin da har yanzu yake da wannan mummunar aƙidar cewa matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi zina za mu zo mu ji irin wannan hukuncin da musulunci ya tanadar akan irin wannan jama'a ina fata mun gane wannan sannan za mu zo mu ji kuma yadda alqur'ani yake bi daki daki wajen toshe dukkanin wata kofa ta barna da za ta iya aukuwa a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu hadisai masu yawa alƙur'ani kuma shine akan gaba na yin bayanin waɗannan dokoki na Allah subhanahu wata'ala kuma sai an bi waɗannan dokoki ne kamar yadda Allah yake so sannan ne za a sami alkhairai masu yawa na duniya da kuma lahira Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su samu waɗannan alkhairai na duniya da lahira na'am to insha Allah ta'ala za mu saurari karatun waɗannan ayoyi daga bakin ɗaya daga cikin ɗalibai zai karanta mana waɗannan ayoyi na alƙur'ani mu saurare su mu ji su daga nan kuma sai mu ƙoƙarin fassarawa gwargwadon buƙata in Allah ya yarda na ainihin wato waɗannan ayoyi da izinin Allah na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم Mm.
لا تحسبوا شرا لكم Mm.
بل هو خير لكم Mm.
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم Mm.
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Mm.
لولا إذ Mm.
بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين Mm.
لولا جاءوا عليه بعربة شهداء
Mm.
فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون Mm.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه Mm.
فيما أفضتم فيه عذاب عظيم
Mm.
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم Mm.
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم Mm.
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا Mm.
أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم Mm.
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين Mm.
ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Mm.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة Mm.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون
Mm.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
Mm.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان Mm.
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا Mm.
ولكن الله يزكي
يزكي يزكي من يشاء مم.
والله سميع عليم مم.
ولا يأتل للفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مم.
وليعفوا وليصفحوا مم.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم مم.
والله غفور رحيم مم.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
مم.
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون
مم.
يومئذ يوفيهم الله دينهم يوفيهم الله
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين مم.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات مم.
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات مم.
أولئك مبرؤون مما يقولون مم.
لهم مغفرة ورزق كريم
barakallahu fik to ba abin da ya kai qur'ani dadi alqur'ani akwai dadi kware da gaske to za ku iya zai iya dauko muku qur'ani ku duba da Allah a dan fa'idanci da wani abu daga cikin abin da zamu fassara insha Allah ta'ala Allah ta'ala yace إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم lalle waɗanda suka zo da wannan kirkiran ƙirƙirarriyar ƙarya wata jama'a ne a cikinku la tahsabuhu sharran lakum kada ku yi tsammaci wannan faruwan abin ya zamto sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum a'a alheri ne gare ku لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم kowane mutum daga cikinsu yana da gwargwadon sakamakon abin da ya aikata na laifi wallazi tawalla kibarahu minhum amma wanda ya ɗauki gabaran mafi girma na wannan laifi ɗin na yaɗa wannan mummunan labari yana da azaba mai girma a wurin Allah a ranar alkiyama kuma Allah ya yi gaskiya don wannan bawan Allah bai tuba ba har ya koma ga Allah yana munafiki lokacin da ya mutu ya roƙi cewa manzon Allah ya mai sallah in ya mutu amma duk da haka duk da manzon Allah ya je ya mar sallah ya roƙa mai Allah Allah ya ce ba zai gafarta mishi ba dan wuta ne kaga wanda ko aka yi mishi wannan ka san laifin shi aka yi laifi Allah ta'ala daga lokacin ya hana a ƙaraiwa wani munafiki sallah in dai an san mutum munafiki ne munafinci na aqida wanda yake bayyana musulunci a fili yana koye kafirci a zuci manzon Allah ya mai sallah yayi komai Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ka roƙa musu gafara ko ma dai kada ka roƙa musu gafara in tastaghfir lahum 70 marra inda zaka ne roƙa musu gafara masu 70 falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba to kaga wannan tabbataccen abu ne ashe da so da yawa akan je awa mutum sallar jana'iza ma Allah ya ki karba addu'o'in da mutane suka yi saboda me saboda girman laifin da mutum ya mutu akai Allah ka sai mu kyakkyawan ƙarshe Allah ta'ala yace wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim wanda ya dauki nauyin kirkiran wannan zunubi na ƙarya ya yada shi a cikin mutane yana da daga cikin su yana da azaba mai girma a wurin Allah Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa laula id sami'tumuhu me yasa wai yayin da kuka ji wannan labari wannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai maza da mu'minai mata basu yi zaton alheri ga kawunan su ba wa qalu kuma su ce hadha ifkum mubin wannan karkiran ƙarya ne bayyananne me yasa ashe ana so ko da yaushe a rika kyautata zato gawa ga mumini ga musulmi ba da an gaya maka magana ka ce in ai fa zai aika ai dan adam ba a shaidarsa babu shakka wannan mun dabi'a ce asali ga kowa shine kirki sai abin da ya bayyana na mummunan aiki wanda an san mutum ya dimanci yin wannan aikin mummuna a lokacin ne za a yi wa mutum hukunci da abin da ainihin wato ya aikata a fili to Allah ta'ala yake cewa ya ku bayin Allah ya ku mu'minai wai me yasa ne yayin da kuka ji wannan labari ba ku yi zaton alheri ga kawunan ku ba mu'minai maza da matan gaba daya wa qalu hadha ifkum mubin kuma kuka ce wannan kirkiran ƙarya ne wanda yake bayyananne anan Allah ta'ala yana koyar mana tarbiyya ne cewa ya kamata ya zamto muna yi wa junanmu zato na alkhairi kamar yadda tabbata hadisi manzo Allah cewa zannu bil mu'minina khayran ku dinga yi wa mu'minai zato na alheri kada ya zamto kullum kana yi wa mu'minai zato mummuna to wannan shine asali to Allah ta'ala sai ya karantar da mu wannan tarbiyya me yasa ba ku ce wannan maganar banza ba ce wanda aka jingina ta zuwa ga ainihin wato matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane wannan laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada to imma ana maganar cewa abinda aka faɗa din ko abinda ya faru ana zaton cewa zai iya zama gaskiya to me yasa ba a zo da shaidu guda hudu ba fa in lam ya'tu bi shuhada in ko ba su kawo shaidu guda hudu ba akan nana Aisha da shi wannan sahabi da ya dauko ta fa ulaika inda Allahi humul kadhibun lalle a wurin Allah waɗannan mutanen masu yada wannan labarin su ne asalin makaryata kenan ka'ida sai an samu shaidu guda nawa shaidu guda hudu dole mun gane wannan da wanda ya gani da mutane nawa da mutane uku sun zama su hudu sai an samu waɗannan shaidun guda hudu kuma kowanne sai ya je ya gani kirmi da taɓarya da na hudun zai zo ya tadda sun riga sun tashi irin sun ɗaya firgi sun tashi sun rabu da juna ba za a karɓi wannan shaidar ba kaga ashe shaidan zina tana da wahalar gaske in ba mutum bane ya buɗi baki yayi ikirari da bakinsa cewa ni nayi zina da wacce tunda kuma abu ne mai wahala an gane wannan ko ya ba da labarin cewa ai shi lokaci kaza yayi kaza to wannan a shari'ance ma za a iya kama shi alƙali yanke mar hukunci idan saurayi ne a marbula da ɗari idan ya taɓa yin aure a jefe shi a kashe shi mun gane wannan to me yasa ba su zo shirin nan guda hudu ba kuma irin wannan abin ya ci gaba da kasantuwa a cikin mutane hatta a zamanin ainihin wato khalifatin sayyidina Umar radiyallahu anhu musamman abin da yan shi'a ke yadawa akan Mughira ibn Shu'ba abokin sayyidina Ali radiyallahu anhu yana gwamna a wannan lokacin sai suka je dama mutum ne mai yawan aure saki sai suka kulla mai sharri cewa yayi zina sai na umar yace ajiya kawo shaidu aka ka yace ajiya a kawo shaidu aka kawo shaidu gaban alkali wanda zai hukunci sai na umar yace wallahi in har ya tabbata cewa an same ka da wannan laifin sai na jefe ka kishi ba komai mutane uku sun zo sun ba da shaida akan ƙarya saura na hudu ya zo zai ba da shirin kawai tsoron Allah ya kama shi ya ce tsakani ga Allah wannan maganar ƙarya ni ban gani ba don haka aka kama waɗancan mutane guda ukun aka yi musu bulala tamanin tamanin na jifan mughira ɗan shu'uba da wannan me da wannan zargi na cewa ya yi zina kun ga ashe mutanen banza ba su gushe ba suna zargin mutanen kirki suna jefansu da miyagun ayyuka ko magana ne da zara an ga Allah ya maka wata ni'ima ta ilimi ce a'a ta kuɗi ce a'a baiwar iya magana ne a'a baiwa ce ta ƙarfin jiki da karkashi Allah ya maka duk abin da Allah ya maka sai ga an fara maka hasada wani kawai sai ya je kirkiri wani labari na ƙarya ya dinga isha'a yana yada wannan labarin a cikin mutane kai baka sani ba kawai kaji abin ya fazu ya bazu a cikin mutane lokaci guda baka san baka ankare ba ya akai wannan abin ya faru haka a'a wani ne yana nan yana ta yada wannan labarin a hankali a hankali har aka wayi gari wannan labarin dama su mutane galibi ba sa san labarin alheri sun fi son sharri haka ne ko baka bane dan alherin ka idan ana faɗi a wurin mutane ba sa yada shi da an bada sai ce mm yayi kokari magana ta kare amma da zaran sharri ne adnin gade wani tab hmm baka je da aka fada wani cewa yana taba abun ba wani abun kai dai a shiru a bakka za a cin gashin ta dan Allah ka gaya mana wani abu kai ka kai baka mun bayani ba ai to sai dai mutane yanzu duniya ba gaskiya in ma na faɗa ma cewa za ka yi duk sai ya gaba makala mishi magana a baki sannan ya fara zayyano mishi ya ce yanzu wani ya ce kwarai kuwa in ma baka yadda zuwa jiya tambaye su wani a'a ba ta tambaye su ba kaga shi kuma salihi ne wai shi ma ya kyautata waɗancan ɗin zato a'a ka suka ce a jiya tambaya mun gane wannan to irin wannan abin mummuna aiki ne so duk wani laifi wanda yake babban laifi in ba iya kawo shaidu ba ko an kama mutum dumu-dumu kuma ya amsa laifinsa ba to ba zai yiwu a ce an kama shi da wannan laifin ba shi yasa Allah ta'ala yake cewa laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada wai me yasa ba su kawo shaidu guda hudu don tabbatar da wannan laifin da suka aikata ba fa in lam ya'tu bi shuhada in ko ba su kawo shaidu guda hudu ba fa ulaika inda Allah humul kadibun waɗannan mutane a wurin Allah su ne nan asalin makaryata jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi daga jama'a kun ji ashe wannan yana nuna maka cewa dukkanin abubuwan da mutane suke yadawa na sharrori na zantuka tsakankanin mutane wanda zai halatta mutuncin wasu mutane abu ne wanda yake yana da girman haramci a wurin Allah kada ka kuskura kada ka yarda ka zama daga cikin irin mutanen da ke yada irin wannan mummunan labari ku duba yadda Allah subhanahu wata'ala ya karfafa ainihin wato wannan haramci din wa qalu hadha ifkum mubin me yasa ba a ce wannan kiran ƙarya bane mabayyani kuma ƙaryar ma bayyananniya me yasa ba a kawo shaidu guda hudu a kansa ba in ko ba a kawo shaidu guda hudu ba to waɗannan masu wannan da'awar a wurin Allah su ne maƙaryata ina fata an gane wannan magana ɗaya ce zaka faɗa kana ganin ba komai ba ce wannan magana za ka iya cilla ka wuta jahannama nisan da ya fi nisan tsakanin mahudar rana da mafaɗarta حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم ينا شيوا ان الرجل ليتكلم بالكلمه da yawa mutum zaka je yana faɗin wata magana sai ce mene ma yaka bayyana fiha bai damu da maganar ma da yake faɗa ba bai ɗaukanta a matsayin komai amma ya zillu biha fin nar wannan maganar da ya faɗa zai ja mishi ya zame ya auka cikin wuta ab'ada ma bainal mashriq wal maghrib ramin da zai fada a wutar jahannama yafi nisan tsakanin mahudar rana da mafadarta ashe wajen tabbatar da laifi ana buƙatar mene shidu da alama in ko ba samu wannan ba to ka kulle bakin kai shiru in an zo an gaya maka magana ka ce ba mu san komai game da wani ba sai alheri wanan ka ce kwarai kuwa ya za ka ce a ka kawo mana shaidu ne mu musulunci ya ce ka kawo mene ka kawo shaida ne in ba kawo shaida ba shikenan in ma da za ka je gaba alƙali yanzu bulala za a yi ma kawai saboda me ba ka da shaida akan abin da ka gani so ka rufe kuma kada ka faɗa wa kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man radda an ardi akhihi radda Allah wajhahu anin nari saba'ina kharifa duk mutumin da ya kare mutuncin dan uwansa gabarin zubewa yaki ya faɗi wata magana da za ta zubar mata dan uwansa mutunci an faɗa ka kare masa mutuncinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala zai nisantar da mutum gabarin shiga wutar jahannama tsawon tafiyan shekara 80 70 gabarin shiga wuta ballantana matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ina fata an gane wannan yawa kenan kaga hukuncin da Allah ta'ala yi anan na jifan mace karariya tsararriya da zina wani abu ne wanda yake mummuna kamar yadda Allah ya ambata a farkon sura cewa ƙarya ne haka ne ko yawa inda ce innal ladhina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الكاذبون kun ji Allah ya ƙara mitawa waɗanda ke jefan mata katangaggu kamammu gabarin aikata zina suke jifan su cewa sun yi aikata aikin zina Allah ta'ala ce ku musu bulala tamanin in babu shaidu ai musu bulala tamanin tamanin kowa to in ko ba su kawo shaidin nan ba a wurin Allah ma su ne makaryata a nan sai Allah ya ƙara maimaitawa fa'ula'ika inda Allahi humul kadibuna ba a ce fa'ula'ika humul kadibuna ba fa'ula'ika inda Allahi waɗannan a wurin Allah su ne makaryata an gane wannan saboda Allah ya girmama maka irin yadda mutuncin musulmi yake a wurin Allah madaukakin sarki ta yadda ba zai yiwu ka keta mutuncin wani ka faɗi maganganun da ka ga dama game da shi ba kuma kyale ka jama'a ina fata mun gane wannan don haka tun da babu shaidu guda hudu to mai wannan magana shine asalin wato makayyaci ko da ba a yi maka wannan hukuncin a duniya ba Allah zai maka a lahira mun gane wannan baka ci banza ba za ka je gaban Allah a ranar alkiyama Allah zai sa mala'iku su ma yau ba gwaran bulalar duniya ba mana mala'ika sun tausayi ne ila a duniya dan ma jaje bayan ka ne kawai zai dan farfashe ka dan yi jinya na kwana biyu shikenan amma malam wannan a kabarinka kan aje kiyama an tashi a kiyama an dinga jibgarka ana gabzarka ai baka san iyaka inda abin zai kare ba Allah ka tsare mana imanin mu Zaka jama'a kun ji Allah ta'ala yake cewa idan ba su zo da shaidu ba a wurin Allah waɗannan su ne maƙaryata Allah ta'ala ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu kuma ba dan falalar Allah akan ku ba da rahamarsa fi dunya wal akhirah anan duniya da kuma lahira lamassakum fima afadtum fihi azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku cikin abin da kuka kutsa na wannan magana a cikinsa da babban azaba ta shafe ku jama'a saboda abin da kuke aikatawa na mummunan aiki amma Allah ta'ala saboda fadalarsa da jin kansa a duniya da lahira ya ɗan janye muku wannan don ku gane abin da kuka aikata mummunan aiki ne ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan abin da kuka ainihin wato aikata. Jama'a ina fata an gane wannan. To, da ya ce fihi ana maganan wannan labarin na wannan kiran ƙarya. To Allah mai ce azabun azim, azaba ce mai girman gaske, ku duba. wanda aka ce wallazi tawalla kibarahu minhu lahu azabun azim mun ji nama daya anan ma Allah ta'ala ke cewa in ban da falalar Allah akan ku da jin kansa a duniya da lahira da azaba mai girma ta shafe ku cikin abin da kuka kutsa na wannan labari kuka dinga faɗin maganganu akai mun yi sau nawa kenan na nawa karo na biyu an gane wannan wannan ba ma ana maganan fa wanda ya wanda ya jibinci wannan asalin babban mai wannan laifin bane a duk wanda ya tarayya tare da shi shi ma kaga shi ma wannan azaban da ta shafe shi mai girma an gane wannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa in talaqawnahu bi alsinatikum a lokacin da kuke rabar wannan labari da harsunanku وتقولون بأفواهكم kuma kuke faɗi da bakunanku ma laysa lakum bihi ilm abinda ba ku da ilimi na tabbas a kansa wa tahsabunahu ay hayyinan kuma kuke ɗaukan abin a matsayin wani abu mai sauƙi wa huwa inda Allah azim alhali wannan abin a wurin Allah mai girma ne Allah ta'ala yake faɗin cewa yayin da ku muminai kuke caffar wannan abin kuke yarda da labarin da aka gaya muku kuma kuma kuke yaɗawa da bakunanku kuke faɗin maganganu munana akan wannan abin kuma kuna ɗaukan cewa abin mai sauƙi ne a wurin Allah mai sauƙi ne kai a wurinku amma ku sani a wurin Allah abu ne mai girma ashe so da yawa kakan faɗi wata kalma kana ganin kai a wurinka ba komai bane amma a wurin Allah magana ce mai girman gaske saboda kai kana ganin kawai ka faɗa ne kawai saboda ɗebe wa juna kewa a wurin labari ko a dandalin hira ko wani abu amma Allah subhanahu wa ta'ala yana nan zai bi ka bashin wannan abin da ka gaya da wannan abin da ka yi wa huwa inda Allahi azim a wurin Allah babban al'amari ne wajen muni da ƙazanta da girman laifi yadda kuke ganin ba koyi bane ko a wurinku anan Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa ne lalle babu shakka wannan abu ya kai matukar muni a wurin Allah subhanahu wataala musamman ga wanda ya faɗi irin wannan magana ainihin wato mummuna sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa walaula id sami'tumuhu to wai me ke gare ku me yasa yayin da kuka saurari shi wannan labari qultum ba ku ce ba ma yakunu lana an natakallama bihadha bai dacewa gare mu mu yi zance da irin mu faɗi wannan magana bai dacewa gare mu mu faɗi magana irin wannan subhanaka tsarki ya tabbatar maka hadha buhtanun azim wannan kiran ƙarya ne mai girma ma'ana me yasa yayin da kuka ji wannan labari kuna jin labarin an fara game da matar manzon Allah ba ku baki kun ce kai tsakani ga Allah wannan maganan bai dace mutane irin mu a ce mun sa baki a cikin irin wannan ba kuma ba ku ce subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah hadha buhtanun azim wannan kiran ƙarya ne mai girma ma'ana ku kyautata zato ga wanda aka kawo labarin a kansa me yasa ba ku yi haka ba ma'ana wannan shine abin da yafi dacewa a kanku ku faɗa a yayin da wannan labarin ya iso zuwa gare ku ku ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan magana ce mai girma magana ce mai matuƙar ban mamaki cikin abin da ainihin wato kuka faɗa jama'a mun gane wannan ko subhanaka hadha buhtanun azim ubangiji tsarki ya tabbata gare ka lallai wannan abin da aka jefi uwar mumiye da shi babu shakka ƙarya ne kuma mai girma an gane wannan sai Allah ta'ala ce to ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan Allah yana muku wa'azi kada ku kuskura ku ƙara komawa ga irin wannan labari har abada in kuntum mu'minin in kun kasance mumine wannan maganar zargin na na Aisha da zina da aka yi to Allah yana muku wa'azi da kansa cewa kada wanda ya kuskura ya ƙara zarginta da cewa ta yi zina ko ya zargi wancan sahabi cewa sun yi tarayya a cikin wannan laifin mun gane wannan amma fa Allah ya ce limithlihi ga irin wannan ba ma labarin ba ga irin wannan labarin ma in kuntum mu'minina in dai ku mu'mine ne kenan in dai kai mu'mini ne mutumin kirki to ba za a same ka a cikin irin wannan aikin ba amma in kai mutumin banza ne to za a iya samun ka a ciki kai ta kulla wa mutane sharri iri daban-daban ka ce wani yayi kaza ka ce wani barawan kaza ne ka ce wani ayi barawan mashin ne ai wani da shi ake hada kai ake yin kaza da kaza alhali ba ka da tabbas a cikin abin da kake gaya Allah ta'ala yaka yi wannan magana ya'ibukumullahu Allah da kansa yana muku wa'azi an ta'udu limithlihi ku koma kan irin wannan labarin na jifan muminai da fajirci da mummunan laifi Allah yana muku wa'azi yana muku nasiha akan wannan kai madalla da wa'azi daga Allah ko kuwa ai ba wanda ya kamata ya maka wa'azi ma ka dauka kai tsaye kamar Allah subhanahu wa ta'ala don haka ya zama wajibi a karɓi wannan wa'azin daga wurin Allah a kuma miƙa wuya zuwa ga wannan wa'azi da Allah ya mana kai kamata ma yi mu Allah godiya to Allah mun gode maka da kai mana wa'azi cewa aikata irin wannan laifin babban laifi ne ka gaya mana cewa mu daina daga yau Allah mun daina amma Allah ya ce in kuntum mu'mini in dai ko mu'mine ne amma masu imanin gaskiya shine malam Sa'adi ke cewa دل ذلك على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات wanda wannan yake nuna maka cewa ashe imani na gaskiya yana hana mumini ya dinga aukawa kan miyagun ayyuka na haram in kaga mutum yana yawan aikata sabo to ba muminin gaskiya bane musulmi ne kawai an gane wannan kuma musulmi ne kawai amma ana maganar muminai to imaninka zai dinga kai ka zuwa ga aikata kyawawan ayyuka kuma kana kaucewa aikata dukkanin abubuwa waɗanda Allah ta'ala ya ainihin wato haramta ƙarƙashin wannan aya da Allah ke cewa ya'izukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin babban malami al-hafizu abubakar ibn al-arabi al-maliki Allah madaukakin zaki ya ji kansa a cikin littafin sa mai suna ahkamul qur'an yake cewa a wannan ayan fadin Allah ta'ala li mislihi Allah yana muku wa'azi da kansa kada ku ƙara komawa kan irin wannan labari yace ya'ani fi aisha yana maganin cewa ne akan nana aisha li'anna mithlahu لا يكون إلى نظير القول في المقول عنه بعينه أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله wa zalika kufrun min fa'ilihi yace abin da yasa aka ce li mithlihi ana nufin labarin na Aisha saboda duk labarin da za a yada ba zai kai munin wanda aka yada ga wanda aka faɗi maganan akan sa ba wanda aka faɗi maganan akan ta matar manzon Allah ne haka ne matar khalifan manzon Allah ne ai yar khalifan manzon Allah ne kaga tana da daraja an gane wannan ko to kaga ba wata mace da zaka ma kage na zina ko wani mummunan aiki wacce in aka dauke ta aka gwada da matar manzon Allah za su yi daidai ko akwai babu wannan matar a duniya to shi yasa Allah ya ce limitlihi ga irin wannan labari sannan ibn al-arabi yake cewa kuma saboda abin da ke cikin wannan na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin mutuncinsa da iyalansa an gane wannan cutar da manzon Allah ne shi ko Allah cewa yi wallazina innal ladzina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wadanda ke cutar da Allah da manzonsa Allah ya tsine musu albarka a duniya da lahira wa a'adda lahum azaban muhina kuma Allah ya musu tattalin azaba ta wulakanci a lahira kai wannan al'amari ya girma ko kuwa Allah da kanshi eh wannan maganar ka cutar da manzon Allah cikin mutuncinsa da iyalansa Allah ya kyale ka ai Allah sai ya baka ka wuce jahannama jama'a ina fata mun gane wannan wannan kuma jama'a tabbataccen abu ne daga wurin Allah subhanahu wataala babu canji walan tajida li sunnatillahi tabdila ولن تجد لسنة الله تحويلا Allah baya canza alƙawarinsa da yayi jama'a mun gane wannan ko wannan abu na farko kenan sai ce wa zalika kufrun min fa'ilihi duk wanda ya ƙara faɗin irin wannan maganar ya jingina ga matar manzon Allah to kafircin wanda ya aikata wannan ne yasa ya aikata wannan labarin kidan wannan yana nuna maka cewa duk wanda ke jifan nana Aisha da zina har yau cikin ƴan Shi'a wanda za a je a zauna da ku a gaya muku labaran ƙarya kai ka ji kayan da kayi imani sunanka arni ka kafirta za ku zo ku ji maganganu na malamai akan wannan an gane wannan ko qala hisham ibn ammar malam hisham dan ammar yake cewa sami'tu malikan yaqulu naji imam malik ibn anas yana cewa man sabba ababakar wa umar uddiba wanda ya zagi abubakar da umar to wannan za a yi masa bulala ta ladabtarwa wa man sabba aishata wanda kuma ya zagi aisha kutila shi kashe shi za a yi an gane hukuncinsa a musulunci shine a kashe shi kawai saboda ɗan banza ne wannan magana da ya faɗa ya kafirta jama'a mun gane wannan kashe shi za a yi kawai kai tsaye saboda cin mutunci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko zagin manzon Allah cin mutuncin manzon Allah hukuncinsa kai tsaye hukuncin kisa ne a musulunci kuma ko mutum ya tuba ba za ka ɓonin tubar tashi ba inda ya shafi mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace li anna Allah yaqulu saboda Allah cewa yayi يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين Allah yana cewa Allah ya nemi ku azi da kansa kada ku ƙara komawa kan irin wannan labarin in kun kasance mu'minai sai ce faman sabba aishata duk wanda ya zagi aisha faqad khalafa alqur'ana wannan ya saba wa alqur'ani wa man khalafa alqur'ana wanda ko ya saba wa qur'ani ya kaita qur'ani qutila kashe shi za a yi in je imamu malik ibn anas an gane wannan ko jama'a قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله تعالى بما لمي القاضي أبو بكر الله تعالى يجكن سيشي قال أصحاب الشافعي ما لمن مذهب إمام الشافعي سنشي من سب عائشة أدب وان إذا عائشة تو ونن ذا أي مسبولا لا تلبتروا كما في سائر المؤمنين kamar yadda in yi masauran mumine ƙarya walaysa qawluhu ta'ala in kuntum mu'minin fi aisha yake cewa amma fadin Allah ta'ala in kuntum mu'minina fi aisha li'anna dhalika kufrun yace amma Allah da yace in kuntum mu'minin an gane wannan ayi ba ana nufin cewa wai mutun ya kafirta bane innama huwa kama qala kamar yadda manzon Allah yake cewa ne لا يؤمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه باشي da imani duk wanda makwabcinsa ya zamto bai aminta da sharrinsa ba wanda ke cutar da makwabcinsa manzo Allah ke bashi da imani sai suka ce a'a abin da ake nufi irin wannan ma'ana ba wai imani kishin kafirci ake nufi anan ba jama'a ina fata an gane wannan wannan kenan a bayan wannan akwai maganganu da ya kawo kawo akan wannan zan tsallake su sai ke cewa kulna malam abubakar ibn arabi ke cewa laysa kama za'amtum ba kamar yadda kuke zato bane inna ahlal ifki ramaw aisha al mutahharata bil fahisha su waɗanda suka kirkiri wannan ƙarya sun jefe na na aisha mai tsarkakakkiya da mene alfasha da wannan mummunan aiki fa barra'aha Allah sai Allah ya barantar da ita sai shi fa kullu man sabbaha duk wanda ya zage ta bima barra'aha Allah minhu da abinda Allah da kansa yace ƙarya ne bata yi ba fa huwa mukazzibun lillah wannan ya ƙaryata Allah ne ya ƙaryata wani ya ƙaryata Allah wa man kazzaba Allah duk wanda ya ƙaryata Allah fa huwa kafirun wannan kafiri ne jama'a mun gane kenan kaga maganar ce ta malaman Shafi'iyya ba za ka karbe ta ba za a yi watsi da ita duk wanda ya ƙaryata Allah jama'a sunan shi kafiri domin ƙa'idar Qur'ani shine ba zai yiwu duk Allah ya faɗi maganganu duka a ce kuma akwai wani bangare na ƙarya a ciki ba ko ka ce a'a na yarda da wannan bangaren amma wannan bangaren ban yarda ba jama'a mun gane wannan kamar yadda shi yasa da yawa daga cikin malamai ke hukunci akan wanda ya zagi sahabban manzon Allah cewa kafiri ne me yasa Allah ya ce ya yarda da su kuma ya ba su aljanna kai kuma ka ce ƙarya ne kafirai ne fasikai ne yanzu wa ƙaryata ka ƙaryata Allah ne Allah ya ce salihai ne ka ce mutanen banza ne Allah ya ce yan aljanna ne ka ce ta yaya za su shiga aljanna haka na ji wani malamin shi'a yana faɗa a YouTube yana cewa wai ana cewa abubakar fil janna umarun fil janna usmanun fil janna yace kai ta yaya za su ga aljanna waɗannan ta yaya kaji matsiyaci tun ba matsiyaci ba zai faɗi wannan magana jama'a mun gane wannan Allah ya riga ya karɓi aikin su kuma ya yarda da ayyukan nasu duk da kurakuran nasu Allah ya ce ya yafi to me yana ka an je kotu gaban alkali za a yi hisabi mutum ya kai wani dan uwan shi kara an je an fara trial sai wanda aka wale ya ce to ranka shi ina da magana ce me magana kace na yafi ka yafe eh ka yafe to shikenan ko me za yi me za hukunci babu abin za hukunci to kai Allah da aka wale fin ya ce ya ga kace baka yadda ba yo kai asuwa karan kada miya jama'a mun gane wannan abin da yasa na kawo wannan maganar saboda har yanzu akwai masu wannan aqida to ka sani kawai da ka ga mai irin wannan aqida ya gaya ma cewa mu kaza aqidan mu kaza sai ce oh ashe kai arne ne sha ya zaka ce mu ane kafa sha ai qur'ani ne ya faɗa malamai kuma sun yi kunci akan wannan babu wani sabani tsakanin malamai Allah ka shiryar da mu sai Allah ya shiga bari cewa mene إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا lalle waɗannan waɗanda ke son su dinga yaɗa mummunan labari mummunan alfasha cikin waɗanda suka yi imani Allah ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah ya sani amma ku ba ku sani ba an gane wannan ma'ana abin da ake nufi anan kun ga Allah ya ce innal ladina yuhibbuna lalle waɗanda ke so ma'ana akwai mutanen da ashe a cikin mutane kullum abin da suke kauna a ransu shine su ga suna yada me suna yada mummunan labari akan su ne akan bayan Allah mummuni ina fata mun gano ne jama'a a kushi akwai su a cikin mutane kuma ba wai a cikin mutanen banza suke jifa da waɗannan labaran ba me yace fil ladina amanu cikin waɗanda suka yi imani ashe kaga shi yasa malam ibn arabi ke cewa yani yuridu zalika wanda ke son haka wa yaf'aluhu kaga wa yaf'aluhu lahu kuma ya aikata wannan aikin li'anna al-mahabbata fi'lul qalb saboda soyayya a aikin zuciya ne ko wa man ahabba shay'an duk wanda ke son wani abu azharahu sai kaga yana bayyana wannan abu kamar yanzu ne mutum ya ce maka ai shi kawai yana yin kaza shi yana shi amma ba rushe zagin sahabban annabi shi bai gani laifin matan manzo Allah shi bai ma zagi wani sahabi da ya aikata wani munan munan aiki zai yi ko da ya gaya maka wannan maganar ƙarya yake dan me yasa bai bar waɗancan mutanen masu wannan aikin ba ya kuma sun waɗanda ba sa yi mun gano jama'a so ko da ya faɗi magana kawai ya faɗa ne a karan kansa kawai saboda ka'ida ce ta Allah ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci sai wuta ta shafe ku da ka ce ai kai kana cikin su ɗan ƙungiya kaza masu aiki iri kaza to ranar alkiyama ma a cikin za a tashe ka haka manzo Allah ce almar'u ala dini khalilihi mutum ana tare shi akan addinin masoyinsa ne manzo Allah ce falyanzur ahadukum man yukhalil da ka in zaka yi abuta in zaka zauna da wasu mutane ka jingina kanka zuwa ga wasu mutane ka san irin mutanen da zaka jingina kanka zuwa gare su Allah ka tsare mana imanin innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lalle waɗannan waɗanda ke son suna yada alfasha suna yada fitina a cikin mutane cikin waɗanda suka yi imani لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة سناد عذاب ميردئي أينهم واتو لاهرة وكي من ذلك آيات يقول أكني ويبين الله لكم الآيات ألا يتي ألا ينا بينامك فوأنا آيوي والله عليم حكيم ألا مثنيني قومي هكما إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة lallai ne waɗanda ke son alfasha ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira wa menene walahum azabu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shine ya sani amma alhali ku ku sani ba sai Allah ta'ala bayan ya gama wannan bayani sai ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu inda ba dan fadalan Allah akan ku ba da rahmarsa wa anna Allah raufur rahim kuma Allah mai jin kai ne gare ku mai tausayi ne mai jin kai to lalle a abin nan fa da kuka aikata lalle Allah madaukakin sarki da ya lizimta mummunan azaba ta haukan ku cikin abin da ku ketare iyaka akan sa kaga Allah ya ƙara yin wani kai karo nawa kenan karo na biyu ko ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم قاون سابون ونم إنكم الله يقاري إن دابا والله إن بند فللا الله أكنكم لجنك أنسى كما الله لتوسيين الجنك أي دا أبن ذي فارو أكنكم فداباء مغانا الأمر سيالة يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنس كي إيماني la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku dinga bin hanyoyin shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan duk wanda ya bi hanyoyin shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar lalle wannan yana umarni ne da mummunan aiki da kuma abinki Allah ya ƙara maimaitawa walaula fadlullahi alaikum wallahi inda ba dan fadalar Allah akan ku ba wa rahmatuhu da jin kansa ma zaka minkum min ahadin abadan da babu wani mutum daga gare ku wanda zai tsarkaka har abada ba wanda zai tsarkaka a cikin ku walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah ta'ala yana ainihin wato tsarkake wanda ya so ne a cikin mutane wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma Allah madaukakin sarki masani ne ma'ana Allah yana jin zantukan da kuke faɗa kuma masani ne game da ayyukanku babu wani abu wanda ke gujewa Allah kuma Allah madaukakin sarki zai muku sakamako akan wannan aikin naku to mun yi magana a cikin labarin cewa sai na Abubakar da ya ji wannan labari yace daga yau ba zai ƙara ciyar da misbah ba haka ne sai Allah ya ce a'a wala ya'tali ulul fadli minkum wala ya'tari ay wala yahlifu kada ma abota falala a cikin ku sirrantsi da Allah an gani kada ma abota falala a cikin ku ga rantsuwa da Allah an yi uto wasa'a da wadata an yi uto ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah kada su rantsuwa a cewa ba za su ƙara bayar da wani abu na alheri ga ma'abota zumunta ba su ne udul ƙurba wal masakina da talakawa wal muhajirina da waɗanda kai hijira daga garin maka zuwa garin madina fi sabilillah a cikin hanyar Allah ma'ana kada su ce za su hana a'a wal ya'fu wal yasfahu kuma su yafe kuma su kauda kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yau kuma ba ku sani Allah ya gafarta muku ba kwa so nan take sai na abubakar Allah ya kara mishi yadda ya ce wallahi muna san Allah ya fi mana na dawo da ciwon da zan ci gaba da musu na dawo mana na aje wancan magana cewa lallai ilalla zan ci gaba da ba su wani abu na ciyarwa mun gane wannan ko wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilat lallai ne waɗanda suke jifar mata masu kamun kai ghafilat waɗanda suke wawaye wawaye anan ana nufin wacce gaba ɗaya ma wawiya ce akan abin da ya shafi aikata zina bata ta bata ma sanya ake yin zinan ba bata ma sanya ake yi ake yin badala ba to wanda ke jifan irin waɗannan mata al-ghafilat waɗanda sun gafala an gani al-mu'minat ko matan mu'minai lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya musu tsinuwa tun anan duniya da kuma lahira walahum azabun azim suna da azaba kuma mai girma a wurin Allah yanzu mun samu nawa azabun azim mun samu guda nawa guda uku Allah ke maimaitawa ina fata mun gane wannan ka gani a yaushe wannan abin zai faru yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim a ranar da harsunansu da hannayensu za su dinga ba da shaida a kansu wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da ƙafafunsu za su ba da shaida bima kanu ya'maluna da abin da suka kasance suna aikatawa ba maganin baki bane baki kam zai karya an bashi al yawma nakhtimu ala afwahihim Allah ce a yau za mu rufi akan bakunansu wa tukallimuna aydihim hannayensu za su dinga yi mana magana wa tashhadu arjuluhum kafafuna cewa kware kuwa kafafuna ba da shaida cewa eh an yi kuma rana kaza da mu aka je wuri kaza ma bima kanu yaksibun da abin da suke aikatawa kai hatta fata jikinka ta ba da shaida eh ni Allah ya faɗa wa qalu li juludihim liman shahidtum alaina suna cewa fatan jikinsu dan me kuke ba da shaida akan mu qalu an taqala Allahu alladhi an kullu shay shi Allah da ya baka dama yake ba komai yin magana dama mu ma shi ba mai dama yin magana cewa ba da shaida to ya za a yi babu zance ya ƙare kuma mun gane wannan Allah ta'ala ya ce ranar da harsunansu da hannayensu da ƙafafuwansu za su ba da shaida akan abin da suke aikatawa yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa ranar da Allah yake cika musu sakamakon su tabbatacce an gane mai mummunan aiki a sakan ka mishi da mummunan sakamako mai kyakkyawan aiki ai mai kyakkyawan sakamako mafi kyawu lilladheena ahsanul husna wa ziyada هكذا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مملكوا آه وندي أكت كاوى زي أكت كاوى وندي أكت ممونة زي أكت زي مني زي ممونة شين رانا دا ميلي في نك اللتافنسا يشكال ما لهذا الكتاب ويمي يكيك وانا اللتافيني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها baya barin wani babban aiki ko kai komai kankanta sai ya kirdige shi Allah ce wa wajadu ma amilu hadiran za su sami abin da suka aikata a halacce a gaba gare su wala yuzlimu rabbuka ahada ka baya zaluntan ɗaya daga cikin bayinsa Allah ka tsare mana imani to wannan sakamako rana ne da Allah ta'ala zai musu cikakken sakamako na gaskiya da wannan aikin da suka aikata wa ya'lamuna kuma a ranan za su gane cewa annallaha huwal haqqul mubin Allah ta'ala shine gaskiya kuma shine mabayyani mai bayyana al'amuran da babu shakka a cikin su al-khabithatu lil-khabithina miyagun mata dan miyagun maza suke mana miyagun maza to na miyagun maza mata ne in ka ga mutumin banza to ba mace da tafi dacewa da shi sai mace banza ƴar uwarsa wat-tayyibatu lit-tayyibina maza mutanen kirki kuma Allah ya yi su ne dan mutanen kirki maza tsarkakakkun maza na tsarkakakkun mata ne Allahu akbar wat-tayyibuna lit-tayyibata sai Allah ya ce ulaika kun ga waɗannan mazan muminai da matan mubarra'una mimma yaqulun mubarra'una mimma yaqulun waɗancan su ne waɗanda ake barrantarwa daga abin da ake musu ƙazafi da shi in baka gane ba lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da wata irin katafariyan gafara da kuma wani arziki mai girma a wurin Allah a ranar alkiyama binci ya kare ko bai kare ba binci ya kare wanda kuke cewa ta yi zinan Allah ya ce lahum maghfiratun wa rizqun karim kai kuma datti waye kai kai waye maka alƙawarin samun rahama dalla waye maka me ma ka sani a addini kana karan kada miya ka je kana shiga abin da bai shafe ka ba bai shafi rayuwarka ba sai kai mamakin mutumin da ma zai kulla soyayya da irin waɗannan mutanen da taimakekeniyar juna ana ganin ma to ai ba ma komai a aiko da komai ko kuwa wanda ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagi iyalansa yake faɗin miyagun maganganu game da su kuma shine abin wani tinkaho shine wani abokin alfahari a babu shakka wannan al'amari da ya munana Allah kai mana tsari Allah kai mana tsari zaka ya ku jama'a ku ji wannan magana shi yasa yake da muhimmanci kware da gaske ya zanto mutum ya iya alqur'ani ya san fasarar alqur'ani ya san kuma inda ake aje fasarar qur'ani komai ya zama daidai wa daida ba za ka bace ba wallahi faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi shari'a ta ba zai bace ba kuma ba zai sadi ainihin wato tsiya ba ba zai sha wuya a duniya ba a lahira ba zai fito daga cikin ɗan wuta ba Allah muke roƙo ya tsare mana imanin ina da rago lokaci ko lokaci ya ƙuri to lokaci yayi da mun ƙarasa hadisin da ke babin amma insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu zo mu ainihin wato tsora ga inda muka tsaya wa alaikum salam na'am eh a za a ita mana a idan ta kare ta shikenan amma shi ya tabbatar ai saboda ka shi hukunci zai aiki a kansa amma ita ta kare ta ce ba da ita bane to kile da wata yayi almuhimmu dai shi ya tabbatar cewa din yayi zance ya kare wanda aka ce kuma yayi da ita tace ƙarya ne ita bai zai da ita ba kaga ai shiri ta za ka karba yanzu ya rage na ta gaskiya ta faɗa ƙarya ta yi wani ya rage na tsakaninta da Allah ne amma shi kam wanda ya zo ce yayi dan ma'iz da yace yayi zina manzo Allah bai ce aje a kamo matan da kai da ita ba kawai shaidan kanka ake nema ka faɗi kayin zance ya ƙari mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace fage ne jama'a mai girman gaske kware da gaske shi yasa jama'a yana da muhimmanci kware da gaske mu san waɗannan to yanzu dan Allah malan ka duba yadda Allah yake shirya al'amuransa mm a sun fa'idoji ne makaranta yanzu ai ko shi aya baka ji muna dan yin karin bayani akan ta sai mun je mun dan dawo kuma kace zamu tafsiri ne kaga wani abu ne wanda zai dauki tsawon lokaci kwarai ai fa'idojin da masu ne waɗannan kaga har ina maka maganan ibn arabi a cikin hakamul qur'an ban san kawo maganar su qurtubi da sauran malamai dan zancen zai yi tsawo tunda ba tafsirin ake ba wannan kawai ya zo ne a matsayin tunda aka ce an saukar da waɗannan ayoyi to ya kamata mu ji zubin ayoyin da kuma abin da ayoyin suke min suke ainihin wato karantarwa kuma gwargwado mun ji cewa duk wanda ya je ya kirkar ya jingina wa ɗan uwansa to ba ƙaramin sharri bane yana da azaba mai girma a lahira kusan sau uku Allah ya wani narkon sannan a ƙarshe Allah ya bayyana cewa kai mutanen banza fa na mutanen banza na matan banza ne mutanen mutanen kirki na matayen kirki so kawai in kai mutumin kirki ne kan ma ka dauka cewa Allah zai baka wata macen banza ba ina nufin ba za ka samu matar da za ta dinga maka ma'ana rashin mutunci ba ko wacce ba ta yi maka rashin kyautawa ba ko ba ta bata maka rai ba haka ake nufi ba wacce ba za ta dinga zuwa waje tana zina ba in dai kai ba mazinaci bane da izinin Allah Allah bai jabshi ka irin wannan matar ba amma kana iya auren wata matar kuma ba mazinaciya ba ce amma kuma halinka da ɗabi'unka na yau da gobe ya ja ta zuwa ga yin zina ana samu ko ba a samu so komai na iya canzawa kada mutane su dinga ɗaukar abubuwa for granted in aka yi magana kawai a ce ai da ake ce azzani la yankihu illa zaniya mazinaci baya aure sai mazinaciya ba haka ai take nufi ba na fata gane wannan mana mazinaci namiji baya samun biyan bukatar shi ta biyan bukatar sha'awa sai a wurin ƴan uwar shi mazinaciya ko kasara an gane wannan amma kan samu mutumin kirki a wurin mace mazinaciya kuma an san da tana zinace zinace cikin abin da ya bayyana ga mutane irin yanayin hudda da ke da maza ma'ana zinan hannu ko zinan kafa zinan taɓa taɓe ba zina ta asali ba dai shi ma zina ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya rubuta wa kowanne dan adam zina manzo Allah ya ce idanu na yin zina zinan ido shine mene kallo hannaye na yin zina zinan hannaye shine mene tabawa amma manzon Allah ya ce duk waɗannan abin da zai gaskata su shine mene farji da farji su haɗu shine abin da zai gaskata wannan zinan amma shi ma wancan ɗin yana da irin nashi laifin amma dai bai kai wancan babban laifi ba a ƙwarai da gaske ƙwarai akan sami irin wannan kamar yanzu auren zawara ga shi zai a kano za ga wata mata ga ta fita daga gidan mijin ba mai riƙe ta saboda haka wata in ba ta ɗan bibiyi maza ba ma da ba ta samu abin da ta ci ko ta sha ko ta ci da iya ƴaƴanta ko wani abu ba tunda muna da miyagun mutane wani zai ce fashi gaskiya zai taimaka miki amma fa sai dai in za ki bashi dumi a dumi kawai in kin bani gishiri in baki manda haka ne ko ba ka bani so irin waɗannan ababen suna da matuƙar muni ƙwarai da gaske to amma idan an bi abubuwa a hankali yanzu misali macen da ke irin wannan ta yi zaman dajo wata ma a ce karo ce ta tuba ta daina karuwancin mutum kike in ya aure ki yanzu ba karo ya aura ba ya aura mace mutum mai kirki ya aura duk zinan da sai a baya kuma zulumin wannan zinan in dai ta tuba mai kyau duk zunuban nan kuma Allah zai narka sai mai da su lada kai Allah wanda musulmi dan gata ne shi yasa kawai kai ta tuba zuwa ga Allah Allah na tuba kai kuka kai kuka ce Allah a yafe mu kaza da nayi da kaza da nayi da kaza da Allah a yafe mu in an yafe ka ƙara komawa ka je ka ƙara ka ƙara tuba wannan zunubi ma shi ma sai a mai da shi lada kuma Allah ba zai gaji da maka wannan ba har zuwa ƙarshen rayuwarka an gane wannan jama'a Allah ya sa mu dace abin da makaranta daidai Allah ta miki rayuwa cikin lada wannan da kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka dace da wuri alkhairin duniya da lahira اللهم أمتنا على الإيمان وعلى سنة نبيك غير مبتلين اللهم ارزقنا خاتمة ترضى بها عنا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته